إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر العارفون masana Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu a cikin su al-kummalu cikakku istakaraju sun fitar min hadhihi al-ayati daga wannan aya wujuda katimil awliya samuwar cikamakon waliyai daga wannan aya yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake to zai kalibantar da mu mu'minai inda muka yi imani muka yi aiki mai kyau to ya kamar yadda ya kalibantar da bani isra'ila ko kuma kamar yadda ya kalibantar da sahabbai har kuma taho taho kamar yadda ya kalibantar haka haka za a yi ta tafiya to sun fitar manyan kalifofin nan guda wajen biyar ne ko kace shida banda waɗannan kuna fa'ura shigo da aka sani sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai na umar radiyallahu ta'ala anhu sai na usman radiyallahu ta'ala anhu sai na ali radiyallahu ta'ala anhu sai sai na hasan mai nasimu ya sa shi a ciki mai shargin ashifa kuma gaskiya ne sabida wa'anda duk suka yi wa'annan mubaya su suka yi man mubaya sai dai dan shi ya yi murabus da muke cewa to su ku al'adar sarakuna ko kwana ɗaya sarki ya yi murabus an tashi karga dai dole sai an tashi a ciki bare kuma sai na hasan wata shida yayi yana riga da kalifancin manzon Allah sa kuma gangariyar zabe wa'anda suka zabi iyayen nasa da abu kuma su suka zabe shi to illa dai kawai yayi murabus to shi sa kuma jika annabi ne sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce masa shugaba Allah zai shirya jama'a biyu da take yaki muminai Allah zai shirya tsakanin su aka ce malamai da suka ga haka suka ga yadda ya sauka daga kan sarautar ya murabu ya ba mu auren suka ce to da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi duk ga baki daya to kaga wayannan kenan to sai wannan walita siddiƙiya wanda ita ce kuma annabta babban ta annabta kuma wanda ta taso tun daga annabi Adamu siddiq annabiya siddiqi ne kuma annabi ne haka zaka ji Allah yana cewa duk duk annabi siddiqi ne amma ba duk siddiqi ne annabi ba sai na duk annabi siddiqi ne bare kuma ya zama mursali bare ya zama ulul azmi bare ya zama Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi amma sai na abokan kashi ba ba annabi ba ne siddiq annabiya to wannan wani ta taso daga siddiqanci din nan kuma annabta din nan wanda annabi Adam ya taso a kanta tana da cikamako shine annabi Isa alaihi salatu wassalam yadda ya cika ya zo a annabta ya zama shi ne ƙarshe sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya cika amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi aikensa bai cika ba shekarunsa ba su cika ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi amma da Qur'ani da hadisai gangariya wanda ba sa buƙatar kokonto sai dai mutum da zai yi Allah zai dawo da shi ƙarshen zamani. Allah zai dawo da shi ƙarshen zamani kuma ikon Allah ba wai ba musulmi ba kawai duk addinatai ma suna da bare kuma wanda suke cewa mabiyansa. Allah zai dawo da shi ƙarshen zamani amma ba annabi ba. Wani ya sa to wai da yayi ba duk in sun zo ma sai sun ce suna sanar da mu annabi Muhammad yana nan. وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم الاثم قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ومن تولي بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون duk annabawan ma an sun zo sai sun riƙi alkawari wajen al'ummarsu duk da an ba mu littafinmu an ba mu hikima an naɗa mu amma fa idan annabi ahmadu ya zo sallallahu alaihi wasallama za mu tashi daga aiken mu zama mataimakansa mu zama masu imai da shirin mutanen maka la tuminun nabi za mu zama muhajirai irin mutanen maka wala tansurannahu za mu zama ansaru irin mutanen Madina annabi ne annaba ne fa amma in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zama sahabbai sun zama sahabbai za su zama mutanen Makka za su zama mutanen Madina su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi Isa din nan haka Allah ya rike alƙawari da su wannan Allah ne ya rike alƙawari da su alƙawari ne na Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace faman tawalla ba'da zalika ulaika humul fasiqun wanda ya canja ya juya baya bayan haka shine wannan abu da Allah ya faɗa kai wa Isa annaba ne fa da ma'aika da da kaza to kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo ya ƙara Allah yake gaya mana ya ƙara gaya bani Isra'ila ka wan bashara bi rasulin ya tuni ba ismuhu Ahmad ina bishara da annabin da zai zo bayan sunansa annabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kawo aka nemi kashe shi bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya dauke shi amma Allah zai da da shi karshen zamani ga baki daya amma me zai yi da annabta bayan manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam daga cika ta sai dai shi kuma ba zai tsaya a ce zai bi wani malami ko zai bi wata mazhaba ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dinga zuwa ya ce annabi Ahmad ne ya kaza akan hukuncin shari'a annabi Muhammad zai tafi duk abin da ya rikita masa ko annabin zai tambaya direct annabi Ahmad ne ya kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana da shi a kabarin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam zai yi aure zai haihu zai rasu za abin da shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za abin da shi a Madina za a binne shi a madina shi ma to zai yi abubuwa duk daga to shi shi zai cika wannan walitar ta tasu wannan siddiqiya kuma annabta ta tasu daga annabi adamu alayhi salatu wassalam annabta manzo Allah ya cika ta da ma'aikata amma wannan siddiqiya ta taso daga annabi adamu alayhi salatu wassalam annabi isa zai cika ta karshen zamani da haka suka ce da haka Allah tabaraka wa ta'ala جدا مجانا حللتا ايه ان مثل ان مثل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال عيسى وجه الله مثال ادم ادم با هو با هو حواء da da uba ba uba annabi isa da uwa ba uba ai hawa ma ta fa abun mamaki wanda ita uba ne ba uwa gwara ma wanda ake ganin da uwa akwai jakar da ta iya ɗauko shi ha wanda da uba ne kuma ba uwa ba duka baki da to wannan wajen halitta kenan haka kuma misalin annabi sa misalin adam wajen cika siddiqiya ta zahi ta wannan kawalinta siddiqiya da ta da ta faro daga annabi adam alaihi salatu wassalam zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai cika ta fa yahtumu isa la takunu ولاية بعيد ممات الروح فالخير يدفن النبي صلى الله عليه وسلم zai cika lamarin Allah din zai cika walinta zai cika jiki a kan fa mu isa la ta kona walayatu walinta ba ta zaman ba bayan annabi isa shi ya cika shi kenan yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika annabta ba annabi ba ma'aiki bayan haka annabi isa shi ko zai cika walinta bayan sa ba za a ƙara samun wali ba bu ai da mamatu ruhi fal khayru yudfanu da alheru ma sai abin da shi da aikabin da alheri har wata iska ta taso duk wanda yake da ƙwayar zarra ta imani ma ta ɗauke shi duk sai a sharare sai a sharare har ya zama izalam yazkurullah zalzalar zalazil sa'ati wa nadal mu'azzin har an kai ma ba a zikiri ma shikenan sai an sai ma Allah ya girgiza ƙasa a yi girgiza ga baki ɗaya shikenan ma bai kira ya kira ma kuma kiyama ta tashi duk ga baki ɗaya to Isa dai alaihi salatu wassalamu shine karshen walita wanda bayansa kuma shikenan an gama shi wannan da yamma ma ya taso ma ya zo ya fashe ka'aban ma gaba da tun da dama ba a komai da ita a wannan lokaci duk gaba ɗaya to a ga yanzu ga cikamako guda ɗaya annabi isa alaihi salatu wassalam da aka suke ce masa cikamakon waliyai babban wanda in ya cika ta gaba ki ba za a ƙara samun walitaka ba bayansa shi annabi isa to wannan walitaka ta so daga adam kenan alaihi salatu wassalam ta zo annabi isa ina da ko suwaye ma a kanta annabawan ne ma'aikan ne ulul azumin ne da shugaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi da siddiqan da salihan da waye duka ba dai annabi isa ya cika duka ba kida to sai annabta da manzanci walita ne amma a matsayi mafi girma a matsayi mafi in ka ce soji duk ka faɗi soja amma kuma daraja daraja ne haka kai kuma shi ake cewa ko ne ne wanda shi ne ƙarshe wanda ga shi shi ne ƙarshe duka baki da to haka tun daga siddiqi haka zo annabi haka zo mursali haka zo ulul azmi haka zo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga dai amma duk kasar ma'ana ta siddiqiya ce saboda su siddiqai wanda ba annabawa ba suna farawa tun daga tauba a taubatu su zo al-istiqama su zo at-taqwa su zo as-sidqu su zo al-ikhlas sannan su a dumanina amma su ku annaba daga dumanina ake fazo a tare da su su ka daga su ke fara su diga su tare da su to da su da su diga kuma sai a rankaya kuma a shiga muraqaba mushahada ma'arifa hawa hawa hawa hawa hawa ba adadi ya karfin ya karfin dan adam to yanzu annabta da manzanci da ulul azumin da ya taso kuma daga kan annabi Adam alaihi siddiqi ita annabi Isa ya cika yana siddiqi amma yanzu kuma annabta da taso da wannan daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam manzanci kuma ya fara daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam haka kuma ulul azmi ma ya fara daga kansa har zuwa kan annabi Isa din alaihi salatu wassalam a yana annabi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cikamako babba manzon Allah ne khatimul anbiya sallallahu alaihi wasallam shi ya cika wannan annabtar taso daga Adamu da wannan manzanci da abu duk shugabannin da suka faru bayan manzon kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaba ne ma'aika ne ulul azmi ne akwai siddiqan ma a cikin su sahabban annabawan da ga hawariyawa na annabi Isa ga ga ga kaza yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya cika wannan kuma ya cika annabta ya cika manzanci na shari'a ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ma'aiki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu mamaki ko waɗannan ƴan uwanmu na zaman duniya da za ka ji suna cewa da mutanen su prophet wa da kaza annabi wa da kaza annabi wa da kaza kaga dai me zo da shi ya dai kuma ma bare ma da abin ya shiga wa za kaza kaza ya iya karfi ya haka a faɗi ya yi kaza kaza kuma an shiga zancen kuma a sirari ko da tsafa tsafa da waye duk gaba ki a wace shari'a ya zo da shi ne ya zo ya canja duniya ya cinta fuskar duniya da ga da duniya take tafa tarihi ce ta yi kaza kaza shi ko me yazo yi me yazo ya kawo in banda ma ya shigo ƙarya wanda duk za a ci kunya duk ƴan wannan sama zo sai a ba sai da wallahi da wani ya ce amma wa ayi cewa limamin akara babban shehin mu na akara shekaru da kamar uku da suka shige an ba cewa a wannan shekara zai mutu da kuma wani babba suka shige lokacin ai ba su da kansu ƴan uwan suka yi mata sai ya je ya ba da haƙuri ya kaza kaza to da yake bawan Allah shehin mu ne shehu sha'abu to Allah ya ba mu albarka sai ya da ransa kuma su bi ne da ya zo ya bar da ƴan rediyo da ƙasa da gwamnati da kaza kaza ya zo ya ba da haƙuri ya zo ya ba da haƙuri sai ce wato Allah zai iya nuna ma bawansa ne kai kuma Allah abin da ya ga dama yake zai iya nuna ma amma gadarar da kai gadarar da kai ka nuna kamar kai ka sani kuma abu ba zai taɓa canza ba kila shi ta Allah ya ladabtar da kai Allah ya canza a zai iya yiwuwa amma kuma gadarar da kai da waye da kaza kuma da abin ya faru sai ka shiga wani harka kuma daban to Allah tabaraka wa ta'ala kila ya ya canja ma duk gaba ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamako babba wanda ya cika babba harka annabta manzanci ulul azmi manzo Allah ya cika nan sallallahu alaihi wasallam annabi Isa alaihi salatu wassalam shi kuma zai zo ya cika siddiqiyya din da tun da ta so daga annabi Adam alaihi salatu wassalam zuwa wa siddiqan nabiyya to yanzu mun ji cikamako guda biyu cikamakon annaba da ma'aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai cikamakon siddiqai da walittan ma gaba ɗaya duk wani mumini ma duk wani bawan Allah ma duk wani wanda zai ce yana da imani ko yana da bayan zarra ta imani annabi ta zai cika wannan bayan sa za a ƙara samun komai bayan zarra ba ta imani bare wannan iska ta taso gas ne nukiliya ne menene Allah shi ya sani manzo Allah zai ce iska mai taushi ma'ana mai taushi ko ganin ta ba za ka yi da ba za a ganta ita ba amma koga tana kashe kowa in dai mumini ya kai shi kenan za ta kashe mumini to wannan kenan yanzu kaji muna da cikamako katimu guda biyu sai yanzu kuma sai walittar da ta taso kuma daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu mun ji wani taso daga annabi adamu alaihi salatu wassalam siddiqan nabiya isa ya zai cika ta alaihi salatu wassalam annabta da ma'aika da taso daga annabi muhammad annabi adamu sallallahu wajen yana dan sarkakiya dole kyakkyawan bayani dan ku dauka ku rike sosai shikenan ba wani rikici ko ma me aka faɗa ba wani rikici amma mutum zai ba yanzu yanzu sai kafa su sha ya je ya tabo wazin Allah Allah kuma ba zai daga maka ma cewa a ai baka sani ba to in baka sani ba wa ya sa kai magana ka ce akwai ko babu ai ka ji inda rikicin yake baka sani ba mutum ya ce wannan abu surkulla ne ba shi da fassara kuma ya ce ga zagin annabi na a ciki ashe yana da fassara kenan tunda haka iya gane zagi ko ka ta gane alheri ya ce jawhara surkulla ce to kuma ya ce ga askamu nan zagi kenan zagi kenan to da ya aka iya gane zagi tun da iya gane zagi da da adalci an gano alheran da suke ciki mana kaga su ɗan jami'a da yake suka ce a ba za a koro yabo ba kuma a sa zagi a ciki a ce duk yabo aka koro kuma mutum ya san yabo to kuma ya sa zagi ba wannan ba zai yiwu ba kaza bare kuma yare bai baka abin da ka faɗa ba to sai wanda ta taso daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da wa'annan ulul azumi da wa'annan ma'aika ɗari uku da goma sha uku ko da sha uku ko da sha biyar da wannan ulul azumi guda biyar duk gaba ɗaya da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo cika su sai da Allah ya dawo da su a kalifofin wa'ancan a kalin da ana ana isal muhammadi mai mukami ne irin na annabi isa amma kuma ƙarƙashin annabi muhammadu sallallahu na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko suleiman muhammadi an za ka in baka gane me suke faɗa ba duk kaza za ka ga mukaminsa da aikinsa irin na wani annabi aikin wannan wali da abinsa irin na wani annabi amma ba annabi bane a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aiki sai a ce khalifan wancan ne amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka man Allah ya dawo da annabi su gaba sai dai su kuma a waliyai su kuma a siddiƙai ran da annabi ya rufe sallallahu alaihi wasallam ya rufe annabta ya rufe walita ya rufe ma'aike ya rufe kaza rannan ya bude walittaka man kuntu maulahu fa aliyu haza maulahu duk wanda ni majibincinsa ne duk wanda zai taimake ni duk wanda zai to ga sai na annan shi ma ya zama jagoransa ya zama shugabansa malamai suka ce me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dan Allah ya nuna masa cewa zamanin kalifancin sayyidina Ali da manyan da kowa duk za a hade ma kai ai abu to manzo Allah ya yi musu ishara yanda kuka taimake ni kuka yaki ƴan uwanku larabawa kuka yaki duniya akan ɗaya da sauransu to shi ma sai na aluku taimake shi haka shi ne yake kan gaskiya manzo Allah kuma ya ƙara cewa Allah ka tabbatar da gaskiya a duk inda sai na ali ka juya shi tare da gaskiya duk inda gaskiya ta juya ya zama nan zai juya cewa abu a sarari yake to wannan kenan to kuma muna da ma- ana da- waliye suna da wata fahimta a ciki kuma har yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofar walita ya nuna a buɗe take kofar walita ya nuna sai na abubakar ma gashi siddiqi ne gaba kida sai na umar mai- wali ne mai ban mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mutanen da da ake magana da su Allah yake magana da su tabaraka wa ta'ala ba annabawa ne ba ko to umar yana ciki Umar yana ciki alhaku ya duba ala lisan Umar gaskiya ko Allah ko kaza yana magana a bakin Umar in dai ka ji ya faɗa abu to har wajen Allah haka abin yake dukkan eh, har wajen Allah haka yake wannan walita ta isa walita ta isa to ga sai na Usman da irin kashafunsa da irin kaza to bare kuma ma dama sai na Ali da dama an ce walima ta shi ake kalla sun gaba kuma kowaye ko ahlus sunnatin kowaye Ali walil haqi Eh? to wa- wannan kenan to dan haka daga rannan walita ta bude ta dinga tahowa to wannan wa- wannan walitar ita ake ce mata wilaya muhammadiyya walita da ta faro daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba ta- akwai bambanci akwai wannan wilaya ta gaba da ta faro tun daga adamu wanda annabi isa zai cika ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiya shine dukkan kudubin abu duka yanzu kuma da ta taso daga gabansa ita ake ce mata walita muhammadiyya duk masu ɗariƙoƙin nan duk masu ɗariƙoƙin nan a wannan zamani suke tun daga dai shi sayyidina ali Allah ya girma fuskansa haƙi zuwa sayyidina hasan ɗansa sassana ce mai tsaho duk shari'ai dinan da kaza da maganar yan uwan shi a dinan da arba har sayyidina Hussein har zuwa sayyidina Hasan har zuwa sayyidina Hussein kuma har zuwa sassalas haka kuma daga sayyidina Ali zuwa sayyidina Hasan al-Basri ta taso zuwa su ma'arufin harki zuwa su sirriyu zuwa su junaidul bagadadi wanda a zamaninsa ta ta ɗaiɗaita da haka ake ce masa sayyidul ɗa'ifa wai junaidul bagadadi shine shugaban jisufaye saboda a zamaninsa ta fashi har ta zamanto kuma duk masu ɗariƙoƙi da sun- sun bayyana daga zamanin junaidul bagadadi da hanyarsa da komai har ta zo kansu shi da abdulkadir jilali su yawan ahmad al-rubai taho taho taho taho taho ta dinga tafiya har ta zo kan shehu tijjani abul abbasi radiyallahu ta'ala an wanda yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatimul awliya kuma haka ‘yan zamaninsa babban shehi shehu muktarul kunti haka ya faɗa a zamanin nasa yace wannan zamani namu ya yi kama da zamanin cikamakon annabawa shi ko wani almajirinsa ne wani mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa'anda suke kan ƙasa yau shekara ɗari ba za su zo ba suna da rai annabi ya taɓa faɗa irin wannan a zahiri a hadisi yana zaune a tsakanin sahabbansa to sai zo ya tambayi shehin nasa ya ce shehin me ya wannan magana ga abin da annabi ya gaya wa kaza sai ya ce yana so ya gaya ma ne wannan zamani ya yi kama da zamaninsa zamaninsa cikamakon annabawa ne a zaune wannan zamanin namu cikamakon waliyai ko yana nan bai ce shi ne ba yana nan kuma sun yi zamani da shehu tijjani abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu ba da hannu sun yi zamani da shehu tijjani abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu to baka da zuwa. to shehu muktarun kunci ya faɗi wannan wannan zamani yadda zamanin can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikamakon annabawa ya- yana nan to haka wannan zamani namu cikamakon waliyai yana nan in ji shehu muktarun kunci yanda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suke yaƙar kafirai suka shirya alheri da wannan musulunci da wannan adalci da wannan komai akan duniya haka wannan zamani kuma sahabban cikamakon waliyan nan suke yaƙar zuciya suke yaƙar nafsu san rai da zuciyarsu suke yin ƙoƙari suke kewaye duniya tun daga zamanin shehu tijjani abul abbas dama duk wanda ya fato akbar duk wanda ya shiga hadaran allah shehu tijjani ya ce ku kanka zauna da ni gari daya ina ji ma tsoro shehu daga wata da ko daga ce daga wajen allah yanzu kuma shehin na zaune kuma kai na fata ce da goma duk gaba gida to wannan kuma ya zama alheri shehu tijjani ya fita in yau san shi kenan an yi sallama kenan ga dai fitar sai ji alil harazu da aka gani ta wannan bayan fasal akbar to shi kenan wannan zai sa yawa ta duniya ya zuba alkhairi ya musulantar ya ɗariƙantar ya tarbiyyantar ya kirkintar ya yi komai Allah ya karɓi ransa inda Allah ya karɓi ransa duk gaba gida ce to su kuma sahabban kasimul auliya ɗin nan haka suke to wannan ita ce magana shi sa shi kuma wani ake ce ma cikamakon walita muhammadiyya wata taso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wayannan dariƙoƙi me wayannan dariƙoƙi shine cikamakon su duk gaba gida mun gode Allah mutum uku kusan su daidai wa'anda suka yi tashe mutum biyu su suka yi tashe da zancen kowanne a cikin sai ce shi ne cikamakon waliyar din nan muhiddin bin al-arabi hatimi sai shehu shehu sudan abul abbas sai wannan shehi na sudan akwai shehi babba shi ma a sudan radiyallahu ta'ala anhu ya ce shi ma katibul awliya ne muhiddin bin al-arabi hatimi a futuhatul makkiya ba wuri ɗaya ba wuri ɗaya ce ba shi bane ya gan shi ma da idansa ya ga alamar da Allah ya koya wa kowa da kowa ya gan shi ma da idansa duk gaba gida sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ji muhyiddin bil arabi ya sa ni na zama adilansa mangalansa mangala nauyi guda biyu jaki ka dora maka ko komai komai man ka dora maka in dai nan da nan ne to dole kai nauyin su in ba haka ba to sai nan ya rinjaya to sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ni ni ne mangalar sa guda ɗayan saboda hadin lauda ya ce kadama kafafuwa na guda biyu kamar mu yaje ya so ya ce shine ɗaya kafa kwarai da gaske tunda shi ne ɗaya mangala duk gaba kira tunda kadama ya hata ni dinnan kowa ya san fassara ta iya abu wani suka ce shi da yana rubin ilimin shari'ansa da ilimin hakikansa wannan shehunai da yawa sun tafi har shehu ya kawo maganganun shehin sa abdullahi bin alhaji haka ya gaya masa suna da ya haka duk gaba kida wani suka ce kaza kaza wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu faila ta sauka a idan su suka ga duk abin da ba suka ce a sun gane kafafuwan guda biyu dama ɗarikar ta duhu wata kama duburin ɗaurila ta fi akil zamani ta tashi bi faila cin jina ya kutacin falida kafafuwan guda biyu kenan Allahu a'lam amma sai yakinan haka ne ba wai kokon su ake yi ba to muhaddin bil arab yace shine wannan mangala guda daya kuma har ga taro an yi har komai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hora a kafa masa mumbar rini mumbar darfa mumbar rini kuma ya hau ya yi hudu ba ya kira shi ga manzon Allah sallallahu alaihi yana daga aikin da wannan adila ta shehu ta katibul auliya za ta kirari ga manzon Allah yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah waliyai mutane ne masu kaifin hankali masu koya maganar su ko za su faɗa ma abu a sanari amma dai tunda su san lokaci bai zo ba sai su faɗa ma zaurance to kuma sun baka da iya tunaninka sun baka da iya abu haka annaba suke ji ba annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sarauniya ta dawo yace a dauko min gadanta dan da gadan zan gane za ta musulunta ne ko ba ta musulunta ba a ta ta ji an ta kuna da lazina la hasan za ta musulunta ne ko ba ta musulunta ba da aka kawo gadan abun mamaki ne ta musu shigowa gari ta san yadda ta kulle gadan sarautar ta yadda sojojinta suke yadda komai daga yaman yaya za a iya zuwa a shige ta je a ɗauko gadon a zo a shige ba ta ji labari ba da yan rahoton da da yan waye sarauniya ce kafintacciya sarauniya balgesu amma a lokaci guda da karama aka ɗauko gadon a kashi fadar suleiman kai ba don qur'ani ya zo da wannan abu da hadisi ne wallahi ba ka shi za a yi ce tatsuniya ce isra'iliyanci aka sa a ciki a'a Allah ne da kansa ya babu labari Suleimanu da kansa ya ce wa zai zo min daga nan sarauniyar nan a cikin ku daga nan malamai suka ce to dan haka mutum yana da ƙarfin imani yana dan ya sa aljanu aiki ko dan ya sa mutane aiki ba laifi ba ne inda aiki mai kyau zai sa tun daga annabin Allah shi da yake da Allah din shi da yake da Jibrilu shi da yake da ƙarfin mulki da komai haka shi ya sa wa'ansu ƴan fadarsa kuma aljanu ne da mutane da dabbobi da komai ubangiji ya tsara ibritu min aljin in ka ji ibritu kam ka ji sadauki na daga aljanu wani barde daga cikin aljanu yace ana atika bi qawli an takuma min makalika zan zo ma da shi ka abun ka tashi malamai suna fassara wannan kafin a tashi daga majalisa majalisar suleiman in ta zauna lokaci kaza rana ta sai za ta tashi faduwar rana ko ta zauna safiya za ta tashi rana an ta to kafin a tashi daga majalisa wani suwa suka ce yana nufin kafin ka tashi tsaye ka zauna ka tashi ka zauna sai daga wani kuma ai ya faɗa abin da ya fi wannan sauki shi ko kimta ido kaga kimta ido ta fi ka tashi ka zauna kamar suleiman ya ce ina son abin da ya fi wannan sauki kamar ba ku karantu ba ya zan karantar da ku kimiyya da komai wanda har yau ta su ce da zan karantar da ku kimiyya da kuma a ce kun kasa zuwa min da pass yanzu ku kasa yi min pass na gadon balkisu alal nabi inda hu ilmun min alkitabi sai wani bawan Allah shi kuma mutum ne wanda yana da dan wani ilimi na Sulaiman ilmun mi na alkitabi dan wani ilimin littafin Sulaiman ji Allah yake da shi amma abun mamaki al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man inda hu ilmun kitabi su ko ilimin littafin suke ciki amma kuma saboda an an ayyaka komai an yi kwandon ɗin komai an hana komai an ce komai tsafi ne komai da kaza to sai ya da raka ina raka an ban mu da fankon nasosi da kaza da shi ma din an shigar da rigima a ciki sai dai wannan al'umma sai dai Allah ya ji kanta duka baki da wanda za mu zo dama zaman duka sun shige to wani malami ne ɗan wani ilimi kaɗan na littafin Suleiman alaihi amma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda hu ilmul kitab su ku ilmin littafin ne da su amma duk da haka to wannan malami shi ko yace na ga alama dai sarki abin da ku da san abin mamaki kuma ya dace haka fada su dai na ga alama sarki yana son abin da to ni zan zo ma da gadan kafin ka kimta ido Allah an yarda da idai ka tsafu kafin ka kimta ido ka bude jibi dai saukin kimta ido da budewa dan zan zo da gadan kimta ido ka sarki kimta ido kafin ya bude ra'ahu mustaqirran inda kawai da ma da gado juma'ala ala zanin fadlu wa ala kimta Allah dan Allah ya jarraba ni zan gode ko zan gafa ka almajiri na ga abin da ya almajiri na hawa yau ga akai Allah ba ba wanne ya zo Sulaiman ne ya kada ta Qur'ani kenan kuma me ya ma'ana tambayar Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam aka zo me Sulaiman ya ce nakiru laha arsha a tantan da kada kafa waje kaza a da ko kufancin waje kaza a canja kaza gadan ne amma kuma a dan cancanta ko zinaran da yake waje kaza a tashi waje kaza diamond din da yake waje kaza murasa'at din sa a cancanta sai da aka fada shi sarauniya ta shigo Suleiman ne aka shigo da ita fada aka Suleiman ya zuwa da ita sarauniya ta kanta wannan ai eh kamar tana haka za a shuke haka da danki yake ita ma turuwa ta kalar ta annahu kuma kamar da shi in ta ce shi ne ta yi ƙarya an canza shi in ta ce ba shi bane ta yi ƙarya shi ne ka annahu huwa kamar shi Suleimani ya samu ya zauna to tana da abu Suleimani ya ci gaba da nuna mata abu mamaki da canza ta ila lahadu kulisah ya shigar da ita wata fadarsa abun mamaki fadar da gilas aka yi ta ko fatayil ne mai gilas ko kuma an gilas sarmu mumarradun min kawari ne akan kwalba ne gilas ne amma ga ruwa nan da kifaye da komai sannan ma a aka kaga shabbatu rijata sai kaza ci kogi ne fa kashe faranta yau kuma sarauta ce ta nuna ga sun gida a zaune cikin ruwan zan shiga yanzu so ya za ta yi ta zo kamar burtuna yaki ce fa kasha ban an saka inda ba za ta bude ba sai a ban daki sai ga balki ta shi ta bude inji Allah fa kasha ban an saka ha sai ta bude abu ila an ta sabi da aljanu ne suka ce ai aljana ce ita ma kafa kofato ne da ita kuma za shi ne karan rakuna za a yi riga har ba za ka ga kafa ba zai karatu shine Suleiman ya gani kuma gaskiya ne annabi ya faɗa a hadisi ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ɗaya daga cikin iyayen balkisu aljani ne ko uwanta ce aljanna ko ubanta ne aljani aure ne tsakanin abu to za ka aljanu suke wannan gulma suka to Suleiman ya ga haka ila an ce a ga gashin a kafarta daga nan yayi nura wannan abu da ake aski da shi wanda za ka shafa ka ɗan janye shi kenan sai gashi ya tafi nura Suleiman ya fara yin sa ya yi mata dan wannan gashi ya tafi to amma ala ayi hal sai ga malaman zamanin nan ma ƙwararru suna cewa a'a Suleimanu ba tunda da ita rana take bautawa da taurari to Suleimanu ya shigar da ita ne shi ma ofishin telescope irin nasa na ganin sararin sama shi ne wannan gina sai da ta gani ya nuna mata burjan ya nuna mata rana ya ga mata wannan duk halitta ne na Allah tabaraka wa ta'ala dan atake anan ta ce ta yi ta yi musulunci shi ne na dole sarauniya ta kan garuwa ita ma kuma mai takarwa da ta kan garuwa ne kibi ta buɗe da sama ta kawai daga an ce a gilas ne shi ne ta musulunta wannan ne zai burge ta ita da ɗauko gadonta daga yaman bai burge ta ta ce ta musulunta ba sai kawai dan ta ga an yi gilas an rufe ruwa da shi kawai za su ce ta musulunta malamai suka ce akwai magana nan wajen ba akwai magana kwarai da gaske a'a ilimin inda yake hangen duniyar sama inda yake hangen nan ya shigar da ita ya nuna mata komai ya nuna mata burjan rana din ya nuna mata rana din ya nuna mata komai ya nuna mata wannan ilimin ma'ana ma ya karantar da ita ilimin ta san bayan Allah ne ba Allah bane tabaraka wa ta'ala to wannan kenan kaga yanzu irin wannan shi abu to to wali annaba da waliyai sukan faɗi ilgazi in kana da hankali in ka iya gane in kuwa ba haka ba sun bar asirin Allah dai a rufe amma sabida sun yi ishara kuma in suka abin da manzon da faɗa isharori ne isharori har Allah ya kawo lokacin sai ka ce i ga abin nan yaya to haka haka suke yi duk ga baki daya to wannan kenan to yanzu wannan walita na taso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa cikamako to muhijir bin arabi in dai muhijir bil arabi ne ya ce ba shi bane mun gode Allah akwai littafin mushri rado asunnatul awgadi wannan littafi akwai wani daga cikin bayan Allah da ya kwace wa Shehu Dani muqamin da kaza kaza Allah ya ji kansu duka baki daya yace bi iko Allah ya kwace Shehu Dani bai iya ba shehin sa ba sai ce muhijir bil arabi ne katibul awliya radiyallahu ta'ala anhu to mushrike yake ba shi an ake cewa ni ban taɓa ganin irin wannan ba mutum ya je ba shi bane kai ko kana kokari da ka bawa mai shi din da ka huta amma yanzu da ka kwace wa mai shi inda ka kai shi kuma wanda ka kai wa din ya rubuta a littafi ya ce ba shi bane kuma littafin nan yana hannun duniya ni ma yana hannuna to yanzu in gangata wa in gangata na kai ko ko in gangata wanda ya shi mutumin da kake so ka bawa da haka ake cewa kake wa kanka da'awa abin da baka da shi kake wa wani kuma da'awar abin da ba shi da shi matan baka san can kenan gwara ma dan kanka ma a ce akwai dan sha'awa a ciki kanka amma kai wa wani da'awa abin da ba shi da shi na ne me za ka samu to duk gaba ki da barwa me shi din falalan Allah ce in kana so biyu ba ka so bane je ka nemi naka duk gaba ki da to in dai na muhiddin bin arabi hatimi ne radiyallahu ta'ala anhu ya ce ba shi ba ne shehu tijanin abin abbas radiyallahu anhu ya jinjina masa ya faɗi abubuwa ɗabi'un nan matsalar sallallahu ta ce Allah yana da ɗabi'u ɗari uku duk wanda ya ɗabi'antu da guda ɗaya a ciki zai shiga aljanna kunya tana ciki kunya tana ciki kunya tana ciki shehu tijanin abin abbas ya ce waɗannan ɗari uku gaba ɗaya Allah ya ba mu hijini bil arabi su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi gadanta madadinta to a cikin kudubai kuma muhiddin lil arabiya daga cikin wanda ya haɗe su wannan abubuwa shehu tijjani abul abbas ce ni ku Allah ya ban fahimtar su bayan haɗa su kuma na san meye a nan na ƙara mata ilimin su radiyallahu ta'ala anhu na yana daga alamar katul auliya da hakimu turmujidin ya faɗa zai san duk ɗanɗanon walittar duk ɗanɗanon walittakan waliyai zai san mawalidul auliya duk ɗanɗanon walittakan waliyai ma'adi ya ara duk walittakan wata zai ce kafarsa a waje kaza take iyakacinsa kaza shi ne kaza ne ɗan sai kuma jawahir ma'ani duk zai ga wannan jizya shamsu ya abul abbas ya faɗi duk matsayansu da komai kuma magana ta wanda ya san me yake faɗa kuma har yau ba wanda daga cikin almajiransu daga cikin manyansu da yace wannan abin da aka faɗa ba haka bane a'a sai dai ya tabbatar ma ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma ba tare da shamsu ya duba littafi ba ka ce yayi zamani ɗaya da su haka ya wani rikin alamarsa duka baki da sannan amsoshin da hakimu turmuzi ya ajiye muhiddin bin arab cewa ba wanda zai san su sai katibul auliya muhiddin bin arabi da ya tumba da zai shine yazo ya amshe su shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yana daga girman shehu dan abul abbas yayi wa muhiddin bin arabi shiru kuma ya san daga taskarsa ne ya sha madadinsa ne ya sa ya faɗa da shehu dan ko taɓa su bai ba radiyallahu ta'ala shehu radiyallahu anhu yake cewa da yawa na kan ga wani abu da ya dace in sa hannu akan amsar wannan amsar ya dace a ce kaza amma in na tuna shi da ya dace ya yi shi ya kale sai Allah da bi radiyallahu ta'ala an sai ni ma Allah da bi bata duk gaba ki da to mun gode Allah in dai na shi ko wannan babban shehi namu na Sudan wanda ya da a wata radiyallahu ta'ala anhu ba mu da magana da shi ba mu da magana da shi ba wani almajirin sa yau za a ga ya dangana kansa gare shi ya ce shi almajirin katimul auliya ne ba wani littafi ko wani abu a wasaratu min ilmi ko wani gurbi na ilimi Allah ya ce da wanda suka faɗi magana ita ku kawo wani gurbi na ilimi yawan mutum faɗa za ta kawo wani alama ta ilimi ko ta hankali ko ta mantiki shi ne hankali a gani to ba wani gurbi na ilimi ko wani kaza to ban masa kila wani muƙabi ya hau ya haka kuma ya yi gaskiya ba na karyar da ko ya yi kaza kaza amma ai haɗu da kace ma katimul auliya shi kamar kun waje hankali can zai yi ke wajen shan fusana abu labbas radiyallahu ta'ala ba a maganar ma'asadi ko wanda bai ana maganar manyan malamai da kaza saboda in dai mutum ya sauka daga shi wajen abu na sai ga yayi wajen muhiddin bin al-arabi hati to shi ya ce ba shi bane to haka shi kenan to bare mu mun gode Allah hatta ma hatta ma katmiyar da take cikin shehu tijanin abul abbas radiyallahu wannan boyayyen abu hatta ma faizal take cikin sa gabaki daya waliye Allah ya nuna musu kuma sun yi magana ta kafin ta zo ba ma wannan mukami da yake sarari ba ga wannan da yake har mukamin na koya ma wanda ya sun idan sun abu kadir jilani Allah ya nuna masa amma dai bai tabbi bai da wani lahi kalfal ismu wal wasu mazarum fa an uyun al alamin al hawaji Allah yana da wata mabayyana tsakanin sifar da sunansa amma idan halitta yayi bacci gaba ɗaya ya gane me ce ni ma sai gashi dai abin da na gano kenan ya da abin da na sani kenan muhim shehu mushi yake cewa duk da bin abdulkadir radiyallahu ta'ala ya faɗi wannan a da'irarsa duk gaba ki daya amma da'irar Allah mayarwaci ya ce mun riki wannan magana akan ga abin da Allah ya nuna masa sai dai kuma meye meye ya faɗi an huyunul alamin alhawaji to a azo shuddan da kansa ya ambata abin faida ha azo sai da shehu dan bodo da ya so ya faɗi abun ma bare ma ya faɗa gaba ɗaya da sunan abin da komai kuma ya ce wannan ibrahim am wadda an kitabu shi aka bawa cikamakon abin ma gaba ɗaya shi aka bawa cikamakon abin ma duka baki ɗaya a cikin wayannan kasidodi nasa wato ikon Allah lamarin wani ta ɓoyayye ne kuma a sarari yake Allah ya saka sani ba jaye-jaye ba ta kuɗi wal amru gairu mariji lamarin ba ta kuɗi bane ba da awar wani an babu gaskiya ce da gaskiya sai dai kuma mutum ba farin sa bane to kuma dama ba a sa shi ba ba a sa shi ba to wannan kenan to yanzu wannan walita ta so daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wilaya muhammadiya da ake cewa to kuma ita ce mai cikamakon khatmul akbar wa'ansu ce muhidin bil arabi ya ce ba shi bane gashi na shehu jani abul abbas ya ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma halinsa shehu ibrahim radiyallahu ya ce duk wanda ya ga wannan salati nasa jawharatul kamali ya san wannan shine cikamakon waliyai duk wanda ya ga jawhara jawharatul kamali cikin saninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin tafiyarsa a cikin hadara muhammadiya to wannan kenan yanzu wannan wanda ta kasu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga cikamakonta ya shiga wannan walita da taso daga annabi adamu siddiqiya siddiqan nabiya annabi isa in ya sauka a siddiqi a wali ba annabi ba karshen zamani ba abinda zai yi da annabta saboda ya zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da yake takama da shi la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu ya imani da manzon Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga shi kansa annabin cikamakon annaba da kan yanzu ga mun ji cikamako uku cikamakon annabtar gaba ɗaya da manzanci da kaza annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikamakon waliye guda biyu wilaya muhammadiyya da kuma wilaya amma wadda ta so tun daga annabi Adam alaihi salam zuwa haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayansa kalifanci shekara talatin ne kalifanci shekara talatin ne bayan kalifanci shekara talatin nan kuma mulkan abudan kuma mulki na zalunci zai fara mulki na zalunci zai fara kowa ya ittifaqan shahadar sayyidina ali shaura wata shida shekara talatin ta cika sayyidina ali ya shahada shaura wata shida shekara talatin ta cika aka yi wa sayyidina hasan mubaya aka yi wa sayyidina hasan mubaya aka yi ta can baki aka soma kai hari har har sai na hasan da ya wata shida suka cika shekara talatin kalibanci ya kare sai na hasan kuma zai yi mulkin abu zamba komai girman mulkin nan komai alherinsa komai tsarkinsa su annaba ya shiga duniya ne yanzu wani abu ne mai kyau yanzu akwai abin da abu ne mai kyau a wajen mamada zai koma wajen sahabbai sai su kwandar ɗinsa sabida abu to sai na hasan ba zai yi wannan ba ya yi handun oba da sai na ma'awiya ya handun oba da shi shekara talatin ta shi ya kenan to shi kuma sai na hasan tun daga nan ake ce masa shi kuma shi ne cikamakon kilafa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shekara talatin din nan shi kuma sai na hasan ya cika shekara yanzu muna da cikamako hudu kenan mazalla ya nuna shi akan mumbar ya ce ɗan nan nawa shugaba ne Allah zai gyara tsakanin wata jama'a ta mumine da suke yaƙi a tsakanin su da shi Allah ya gyara tsakanin su kuma da aka tafi akan sayyidina Hassan saboda haka Allah ya bashi mu'ami ya bashi kaza ya zama to katimul auliya ma a cikin zuriyar sa yake duk ga baki daya to sayyidina Hassan kenan sai yanzu wannan kilafa wannan kalimanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarauta ce ta imani, ta tsoron Allah, ta ragowa annabta, ta fatari, ta kaza, don haka mazan da ambace ta kilafa, kalifanci, kalifanci, yake bayan haka kuma mulki zai zama, mulki. To yanzu, kalifanci ga cikamakon sai na haka. To yanzu wannan mulkin kuma da ya fara daga ma'auya kuma, wannan mulkin da ya fara daga sayyid na muawiya kuma ya taho ya taho na kirkin ya hau mara kirkin ya hau na kirkin ya hau mara kirkin ya hau har aka yi duk masu kuma zalim da kaza kaza kaza kaza shi kuma har karshen zamani Allah zai cika shi kuma da jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahadi da ake faɗa shi kuma sarki ne ku yayi mulkin ya cika duniya da adalci a ga adalci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai cika yamlauha adlan zai cika ta da adalci kamar kamamuli ajawara kamar yadda aka cika ta da zalunci da zalunci kaman bakin sa yana cewa har yau dai kun gani kun bata mulkin nan a hannunmu kun kasa abin da ake so a yi da shi gashi nan ran da ya kuma dawo hannunmu gashi nan mun nuna muku yanda ake yi mun nuna muku yanda ake yi to wannan shi ake cewa ma'adil muntazir kuma shi kuma zai cika sarautoci ga baki daya zai cika mulki ga baki daya ya yi adalci ya yi kaza bayan ka kuma shi kenan shi kuma ba wani mulki duk ga baki daya kaga yanzu cika mako wajen biyar muke da shiga na katimul auliya in ga na annabi isa din ga na shehu din ga na sayyidina hasan ga na ma'adil muntazir duk ga baki daya to sai maganganu da yawa akwai hadisin ibnu majah da cewa ma'adi shine isa isan shine ma'adi wannan kuma shafiya ce wallahi na san dai wanda daban-daban ne ni da wallahi na son hadisin wanda daban-daban ne duk gabaki da to dai gashi an rawaito to kuma wannan duk wata magana ce alai halin dai gashi wannan ake faɗa sai abin da yake kewayawa tsakanin su na daga sirri na abu to muhim ko wannan karatu ya isa yanzu wannan aya yanzu wannan aya duk wani abin ta yi magana amma za ka duba an ce da ma in malami ya faɗi abu ya ce a aya kaza ya ciro shi ko malamai suka ga i zai iya yiwuwa ko a sarari ga shi wannan kowa ma ya iya ganewa ko ku a'a in aka yi nazari a ayar ta nuna wannan malamai ba sun karɓi wannan duk gaba gida har zuwa hawa bakwai har zuwa hawa saba'in har zuwa kaza yanzu duk a cikin wannan aya da Allah ya yi alƙawari zai sarauta mu a kan ƙasa zai mayar da mu a kan ƙasa kuma kalifofinsa tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya kalimanta wanda suke bayan mu na daga bani isra'ila sannan kuma ya kalimanta wanda suke bayan mu na daga sahabbai din duk gaba gida to a cikinta manyan arufai manyan cikakku suka gano kuma maganar waɗannan kalifofi kuma har tashin kiyama da har lokacin da kalifancin ma zai kare ba zai yiwu ba muna nufin na Allah tabaraka wa ta'ala tun daga wayannan nadaku na Allah ta daga kuma duk wayanda suka san ilmul ma'arif da ilmul haqa'iq da kaza wanda su ne kulafa'ullahi akan kasa duk gaba kida sai kuma wanda da ake na ma Allah ya daga su duk gaba kida ko da za a ga akwai taimakon sa za a ga akwai abu ba rikici duk gaba duk gaba kida komai da ka gani akwai nasarari duk gaba kida amma akwai kuma na can ciki akwai na can ciki wanda albarkan na sararin nan albarkan na can ciki ne albarkan na can ciki ne duk gaba gida to a wannan magana shehu radiyallahu yake cewa dan haka arfe kummalai suka fitar da magana a cikin wannan aya istaqarratu min hadhihi al suka fitar a cikin wannan aya wujuda katimul awliya sabuwar cikamakon wale haisu annal anbiya ta cewa annabawa lahum katimun suna da cikamako huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma shi cika kowa din muhawwali ya din sallallahu alaihi wasallam to wa qad wa'ada Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wa yayi alƙawari ga hadhihi al-ummata wannan al'umma an yatta kalifahum ya sarautar da su ya mayar da su ya shugabantar da su fil ardi akan ƙasa kamar takalifan lazina min qabli kamar yadda ya shugabantar da wanda suka kafin su fayyimu sai waliyai suka fahimta a cikin wannan magana min haza a cikin wannan annal auliya ya katima waliyai ba suna da cikamako tunda su ma ga su sannan arifai ma suna da cikamako wanda dai su ne waliyan duka baki daya shi suke ce makatimul marati مراتب ذات الحق فيه تجمعت فكلف فيها واستقام وقوم ومد جميع الكل و و و kaza to suka san magana irin su ne ban mamaki kaza jama'a ikon Allah ni dai abin da muka iya amma komai yana nan a rubuce sai idan ka bai gani ba komai yana nan a rubuce yanzu hatta ya yaƙen nan na duniya da ake yi hatta zancen wajen 1990 na yakin iraki da aka yakin gulf da aka yi wanda abu sai da mutane suka fito da waƙan muhiddin bin arabi hatin wanda ya faɗi da abu زكحت اليهود مع النصارى وناروا بالحديد على البروج ونار بالخليج العاسعير وحكومة الحجاز مع ذات الألوج وأبقى مسجد العققاء يتيما وأبقى الحكومة مع ذات الفروج كذا وفي حرب الكواكب سوف تبنى عواصمهم مع زيد الخليج ده كوما سكفتو shekara wajen ɗari takwas da waye amma sai da ya wake wannan yakin gaba ɗaya da abin da za a yi da asarar fetur ɗin da aka yi da komai da yakin taurari da za su dinga yi wannan suka da ake harbawa da kaza da duk abin da ya faɗa masallacin Allah za a gan shi yana na baitul maqdis za a gan shi maraya a wannan lokaci za ka ga kaza sai da ya faɗa duk gaba komai an faɗa sai da iya mutum abin da ya gani ko kuwa iya abu wanda ma yana ta kici-kici ana ta kici-kici da shi wajen zancen alwala ko wajen zancen kaza kaza ina shi ina ina wannan duk gaba gida to sai su bayin Allah suka fitar fahimu suka fahimci min hada annal awliya katimun wa awwalu man allafa farkon wanda ya littafi akan magana cikamakon waliyai din nan fi zalika shine hakimu turmuzi wannan babban malami na hadisi kuma babban malami na sufanci dukkan su ma sufaye ne duk masu hadisan nan sufaye ne duk gaba ki da da almajiransu da komai sai da aka zo karni na bakwai karnin dai mutumin sai da aka go kan dan tabiya sannan shi kansa sufi ne shi kansa yana dangana kansa a dariƙa da Sidi Abdul Qadir Jilani mutum da yana tsakaninsa da Sidi Abdul Qadir Jilani Ibn Qudama shine tsakaninsa haka kuma shine tsakaninsa da fiqhu na Hanbaliya duk gabaki ya sun ce hatta irin wannan riga ta subaye mai kala kala kala irin za ka ganta a Sudan murakka'atu sai da dan tabiya ya saka da komai da ya shiga raddi raddi ya shiga raddi ya shiga rikici ya shiga tsakaninsa da wani shi'a mutahirin indi kowa ya tsakaninsa da shi to shi kenan garin ba da raddi ma har ma kuma abin ya ba da har yau kwantar da sharifan ma gaba daya tun daga kan sai da ba da mutu haram ma har sai da ya dire su gaba daya ya kwantar da su da baki daya maganar da ya gaya sai na ko kafiri ba zai iya gaya ba wannan magana ba da duk gaba ki daya to duk waliya suka ce da wani da wannan duk abin da ya same shi ya same shi kuma ibn hajar al-asqalani mai sharhin bukhari din nan wannan babba ya ce dan haka don haka malaman gabaki daya suka ce munafiki ne suka ce kaza ne saboda hadisin da yake hannun su manzo Allah ya ce da sayyidina ali ba wanda zai yi ka sai munafiki ba wanda zai so ka sai mumi hadisi ne suke da shi ingantacce kuma sayyidina ali rantsuwa yake na rantse da wanda yake ta kwaya ya fito da tsoro a cikinta alƙawari ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumini ko zan sa takobi in dinga dukan karan hancin sa kasan nan ya fi zafi an da ke mutum a nan wajen to ko zan sa takobi in dinga dukan karan hancin mumini ba zai ƙara mun ba sai soyayya munafiki ku ko zan dinga bashi zuma da waye a baki ba zai ƙara mun ba sai kiyayya wannan haka naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zama kowa wani ya mai da shi kaza kaza to abin da ya jawo mai to sai daga nan su su bayan suka ce sun kwace sun yi salu su su suka ce sun yi salu so kowaye da ya su ma hanabila suka ce wallahi ba nasu bane si mujassabi ne mai cewa Allah yana da jiki ya zauna kan kaza kowa da ya gudu ya bashi ya ya bashi a wannan to amma dukkan su baye ne masu hadisan ma duk gaba kida to hakimu turmuzi din nan gagararren namiji a cikin malaman hadisi kuma sa'an duk waɗannan masu cikin hahin nan ne sa'an su ya shi hakimu tun da zakara Allah da auliya ya katima shi ya fara faɗar cewa waliya suna da cikamako wa zakara lahu alamatu ya faɗa ya faɗi alamomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa hakimu turmuzi din nan ba karama harka ba ce kuma yadda muka faɗa sa'an dukkan waɗannan masu hadisai ne bukari muslim abu dawud da dinnan nasa'i turmuzi nasa'i ibn maja sun yi zamani ɗaya da su sun yi karatu sun yi zamani ɗaya da su waɗannan duk anai sabura waɗannan shugabannin hadisai dinnan masu tasahai dinnan kowannensu waɗannan masu hadisai ɗin nan tun daga Muhammadu bin Ismaila Abu Abdullahi Bukhari wanda ya rasu hijira tana ɗari da casa'in da hudu wanda aka haifa hijira tana ɗari da casa'in da hudu ya rasu hijira manzo Allah tana ɗari biyu da hamsin da shida hijira manzo Allah tana ɗari biyu da hamsin da shida ya rasu har zuwa Muslimu bin Hajjaju Kushairi kuma naisaburi naisabura ko nisabura duk daya naisabura tana nan cikin iran gari ne da yake ƙarƙashin mashhad yanzu mashhad din nan bayan taharan babban birnin taharan ba wani babban birni kuma sai mashhad saboda akwai kabarin sharifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limami na takwas wajen yan uwan mu shi abu ma shugaban mu sharifi ne jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Aliyu Rida radiyallahu ta'ala to kabarin sa yana nan shine mashhad da garin ma gaba ɗaya da kabarin nasa haka ambace shi kuma fi'ilan ya zo shi ya shige ta ne sabura lokacin duk malaman hadisi suna ne sabura da magana su sun ce duk malaman hadisi a wani lokacin suna ne sabura abu zuwa akan razi da waye da kaza kima kiman malaman hadisi aka ce musu ai ga shari'a na ya zo shige ga aliyu da dana dan sayan na musar kazu ya zo da shi kuma duk malamai da almajiran su gaba da aka fita taron sa zai shige ta ne sabura suka ce yana kan abun hawansa a cikin rumfa a cikin ɗaki a rubuce yake to abu zan aka ba ya zo ya rike aka lala kuma nasa yace mun haɗa ka da girman kakanninka sai ka nuna mana fuskarka sai da aka nemi izini sai ka nuna mana fuskarka aka yaye labule fuskar kudin biyu ne fuskar ta bayyana sai yana da kitso ya zuba da kaza jazaba ta kama mutane aka hau ihu da faruwa da kaza wani akwai shau mayi mali radiyallahu ta'ala an shau mayi ba wani zamani da tsawo irin wani in zai fito daga halwa in fito daga halwa faruwa ake sosai da yawa dama taro ne babban ranar da ya fito faruwa ake shau yarinyar suna da ya fito wani za ka ana faruwa ba kallon kowa ya fito kawai za ga mazaje suna faruwa imam hasan ne ya ce Allahu akbar a sallah za a goyi suna faduwa Allahu akbar kawai sai da haka shehu ya tarbiyyantar da shi ma shehu ya tarbiyyar shi ina jika na wala bi ba jika na ba ina a ce a sai ya ba shi tarbiyya yake wallahi zai wahalar mun da shi shi bai ran kama yayan ya wahalar da shi din sai ji tarbiyya a wajen sa bala'i ce babba bala'i ce babba ba so yace wallahi zai wahalar mun da jika a je a gaya masa wannan jika na ne bai yarda ba ya dawo mun da shi shehu Abdullahi ya gaya masa ku ba shi bayana wajen sallah ka dinga tsayawa a bayana Allah zan tarbiyyar da kai da haka da haka kuwa ran da fatahi ya zo shi Allahu akbar man ya wadi yayi fatahi shi ma kuma ikon Allah wannan sirri yana nan mun ga wannan da idan ba wai labari aka ba mu mun gashi da idan mu da yawa to mutane wai da shi ne wanda ku ku tsaya ku tsaya ba dan wannan muka tsayar da shi ba muna so ka rawaito mana wani abu daga cikin kaka hadisin kakanninka dan mai albarka da shi kamar masu mahajisi duk da akwai maganganu a kai kowa zai ce na karɓa daga kaza daga malam kaza daga kaza su kuma sharibe ya ce na karɓa daga babana shi kuma karɓa daga kakana shi kuma karɓa daga babansa shi kuma karɓa daga kakansa har zuwa kan manzon Allah sallallahu ana girmama musu shi sosai to mun roƙi an gaya mana wani abu daga cikin hadisin iyayenka dan mu abu yake cewa babansa Musar Kazim ya gaya masa shi kuma babansa sai na Ja'faru Sadiq ya gaya masa shi kuma babansa sai di Muhammadin Baqi ya gaya shi kuma babansa sai di Ali Zainul Abidin ya gaya shi kuma babansa wanda ya shahada a Karbala din ya gaya shi kuma babansa Ali Murtaza ya gaya masa shi kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ce la ilaha illallah ismi la ilaha illallah dinni na ce man qala ha dakala ismi wa ana huwa man qala haka kala duk wanda ya faɗe ya shiga guri na wa man takala yasini amina min azabi duk wanda ya shiga guri na ya amincewa azaba ta ya saki labule sai da aka kirga ta wada wajen dubu kaza wanda aka rubuta wannan hadisi suka ce wannan hadisi da wannan fasala da za a karanta wa mahaukaci sai tashi yanzu yanzu sabida girman hadisi hadisin duk gashi nan mashhuri ne amma fasalarsa inda aka samu to wannan shiga ta ne sabura da ya zo har ya zama ya yi fakin a nan wannan mashad har ya rasu da garin akwai sunansa yanzu aka kafa mara to yanzu da sai da musulun din nan da tirmizi din nan tirmiza tami tirmiza tana nan uzbekistan a yanzu gari ne a cikin uzbekistan da imamu tirmizi da abu dawuda sajastani sajastani kasashe da yawa ta ɗan shiga ƙasashe da ta shiga afghanistan ta shiga pakistan sirrinta kuma yana gara da sajastan duk gaba kida sai nasa'i shi sai ibn majah waɗannan su ne masu tattahain din nan duk kusan lokaci ɗaya suka yi waɗannan din nan kowanne ya rawaita hadisai daga shehunai da yawa suna da shehunansu da yawa amma dukkansu sun yi tarayya cikin shehunai tara dukkansu din nan sun yi tarayya cikin shehunai tara sun karba akwai na goma ana tantama cewa ko Bukhari bai karba a wajensa wani su ce ya karba a wajensa wani in ya karba a wajensa goma kenan in bai karba a wajensa ba tara kenan su ko wayannan shehunai tara sune Muhammad bin Bashar wanda ake cewa masa Bundaru dilan hadisi shi dilan hadisin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam dilan hadisi ne sai Muhammad bin Musanna ana cewa Abu Musa sai Ziyad bin Hayy al-Hasani sai Abbas bin Abdul Aziz al-Anbari da ake cewa sai Abu Sa'id al-Ashaj Abdullah bin Sa'id al-Kindi sai Abu Hafs Umar bin Ali al-Fallahi da ake ce masa sai Yaqub bin Ishaq al-Dawraki da ake ce ma radiyallahu anhu sai Muhammad ibn Muhammad Qaisi al-Bahrani da ake ce masa sai Nasaru bin Ali Jahadami Jahadami to sai na goma wanda ake kai da ka ko Bukhari aka ba wajen sa ko Bukhari bai karba a wajen sa ba wayan sun tafi cewa Bukhari ya karba a wayannan guda tara wannan goma yana can ɗaya bangaren kuma wayannan guda tara dukkanin masu tattahadina sun yi tarayya a cikinsu sun yi tarayya a cikinsu to turmuzi turmuzi kuma mai sunanu mai wannan littafin imamu turmuzi da shi da akimu turmuzin garin su daya zamanin su daya dukkan su malaman hadisai ne sai dai wannan yayi shura da wannan littafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un الحمد لله الحمد لله sai dai shi turmuzi mai hadisi ya yi tashi da wannan sunanin turmuzi ko sa'idin turmuzi shi kuma hakimu turmuzi yana da tafai da yawa shi ma amma ya fi tashi da wannan littafi na katimul auliya to yanzu akwai abin da ya kawo wannan nace yanzu duk masu sun fi nan sun haɗu a cikin waɗannan shehunai na hadisai dinnan da muka faɗe su sai shi turmuzi mai wannan littafi ya ƙara da cewa ya riski malaman waɗannan ma ya riski dattijan da suka huce waɗannan ma kuma ya gaba a wajensu kuma ya gaba a wajen ƴan uwan nasa dai almajirin bukhari ne ya riga bukhari shi ne shehin sana'a hadisi to Tirmidhi ya ya muski manyan dattijai ma na hadisi da suka wuce waɗannan su kuma ya haɗu da Abdullahi bin Muawiya al-Jumahi ya haɗu da Ali bin Hujr al-Marwazi ya karɓa wajensa da Suwaid bin Nasr bin Suwaid al-Marwazi shi ma da Qutayba bin Sa'id al-Saqafi Abu Raja'i da Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar al-Zuhri al-Madani da Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawari da Ibrahim bin Abdullah bin Hatim al-Harawi da Ismail bin Musa al-Fazari Siddiyu ya karba a wajen wannan abinda ake wa turmuzi ne hadisi kirari da ya haɗu da waɗannan ya karba abun mamaki wannan sufin wanda ya magana cikamakon waliyai dinnan akwai shehunai guda biyu da shi ma ya karɓa a wajensu shi ma ya haɗu da waɗannan ɗin ya karɓa yanzu ga shi a wajen shahunne guda biyu cewa ya karɓa a wajen kutai batu bin sa'idin wanda shi a sakafi shi abun rajai ɗin nan abun rajai ɗin nan shi ma turmuzi ne sufi ɗin dukkan su baye ne amma shi ma wanda ya fara magana katimul auliya ɗin nan don musan ba wasa bane shi ma shi ma ya yi karatu a wajen wannan wanda ake wa turmuzi mai hadisi mai wannan sunan da yake hannun mu kirari da cewa bayan waɗancan shahunan ma ya karar da waɗannan manya to wannan turmuzi sufi din nan ya karɓa daga wajen abin raja'i shi ma ɗaya kenan sannan ali ibn hujr al-marwazi shi ma ya karɓa a wajensa wanda turmuzi ne abu din nan ya karɓa wajen ali ibn hujr al-marwazi din nan sannan da shauran shehunai sa'an waɗannan wanda wannan sufin hakimu turmuzi ya yi karatu a wajensu don haka hakimu turmuzi shi ma babban malamin hadisi ne ba wai wasa ba ne wannan littafi nasa na kasimul auliya littafi ne na hadisi cikakke illa ya ce maganar cikamakon waje ai ba duniyar malamai ta tashi a kansa da kama ana kwandon ɗin littafin amma littafi ne na na tsufanci da hadisi da Qur'ani ba zai da ita malamin hadisi da ya kawo hadisai na ban mamaki a ciki maganganun annabi sallah akan walittar akan jaru akan kaza akan makaman su da matsayar dole ce ai ba a faɗi waliyai kaza ba ai ba me ya sani ya duba littafin babban malamin hadisin katimul auliya ya duba ya ga abin da yake ci bai duba ba an faɗa shi ne dai bai sani ba shi ne dai bai sani ba to hakimu turmuzi din nan ya yi karatu a wajen wa'yan nan dattijai wanda ake wa turmuzi ne hadisi kirari da cewa ya sanar da su ɗaya kenan sannan kuma ga wa'yansu manyan dattijan su kuma malaman hadisai ne su ma sai dai su kuma sun yi shuhura da zuhudu sun yi shuhura da sufanci kushairi ya sa su a cikin littafinsa da komai yana daga cikinsu abu turabin nakshari abu turabin nakshari wannan shehi abu turabin nakshari ana ce ma shehun kurasa na gaba daya shehun kurasa na gaba gida shi mutumin banka ne amma ana ce ma shehu turabin ya ce a ƙasar allah ba a taɓa yin ƙasa mai waje irin barka ba irin barka ba ba taɓa yin ƙasa mai waliyai irin barka ba to barka din nan tana cikin nai sabura nai sabura ana akwai nai sabura karama ko ni sabura nai sabura tana cikin kurasana kurasana akwai kurasana karama akwai kurasana babba kurasana babba kurasana babba ita ta hada da afghanistan kazakhstan uzbekistan turkmanistan Karkizistan, Karkiziya da ake cewa kusan kasashen Rasha duk wannan to tare da Soviet ko to wannan ita ce Kurasana babba da ake cewa musulunci ya shige ta tun mulkin Umayyawa musulunci ya shige ta kusa kusa dari da wani abu musulunci ya shige ta dari da wani abu to har kuma musulunci ya ƙara tabbatar da kafafuwansa zamanin Abbasawa kuma a ciki zamanin Abbasawa a ciki to wayannan su ake cewa Kurasana babba in a tarihin musulunci kaji Kurasana yanzu Abu Muslimin Kurasani wanda ya kafa daular Abbasawa din masu nasa Abu Muslimin Kurasani to akwai Kurasana babba idan an yi maganar to Kurasana babba din nan yanzu Bukhari din nan dan cikin ta ne saboda Bukhari din nan dan Uzbekistan ne Bukhari tana Uzbekistan da Uzbekistan ne Ashanda capital din musulunci a wannan lokacin a cikin Uzbekistan yake na gabas na gabas din nan duk gaba gida wannan ita ake cewa Kurasana babba sai Kurasana karama Kurasana karama Kurasana karama ita ta hada da Naisabura da Kusa da Balka da Marwa ita ce a Iran yanzu galibin duk wanda ake faɗan su kuma na tarihi din nan da inda an ce Naisaburi ko an ce kaza kuma kaza to yanzu tana nan cikin Iran ita kuma Khurasana karama saboda a Khurasana babba din har da Iran din to amma waɗannan garuruwa kuma da ake faɗan su yanzu kuma a karatu galibin malaman suna ce an ga Bukhari da da yana kan kurasa na babba din da shi turmuzi din turmizan ita kanta tana can kurasa da babba ɗin duk gaba ke ɗaya sai dai galibin su duk sun dawo nan kafin su koma inda suka suka rasu to yanzu kurasa na karama inda an faɗi mai sabura ko an faɗi tusa ko an faɗi balka ko an faɗi marwa ko an ana nufin yanzu yanzu tana nan cikin iran duk gaba ke ɗaya in mun ce iran da dukkan girmama su ba wai muna nufin in an faɗi waɗannan malamai ba wai ana nufin shi'a ba waɗannan malamai asalin ahadus sunnati ne galibin su shafi'awa ne galibin su akan aqidar ash'ari suke duk baki ɗaya dukkan su sufaye ne dukkan su littattafan su muke amfani da su da maganganun su dukkan su sufaye ne waɗannan dinnan da ake faɗa har lokacin da babban shehi a wannan lokaci da ya tashe da komai safiyuddin ardabili wanda zuriyarsa su suka ci gaba da riƙe shugabancin sufanci suka ci gaba da riƙe shugabancin sufanci har aka zo wajen 15 nawa aka zo wajen 15 wani abu jikansa Ismaila Safawi Safiuddin al-Ardabili dinnan shine babban sufi kabarinsa yana nan ana ziyararsa a wajen ana ziyararsa tun shekara 600 hijira tana ɗari shekara ɗari shida da hamsin aka haife shi ya rasu hijira manzala tana ɗari bakwai da talatin da biyar tun 1252 aka haife shi ya rasu 1334 aka bakurje ne kurdi ne to shi ne mai ɗariƙar safawiya saboda sunansa safiyyar dini da shehu tijjani ana ta ɗariƙar tijjaniya galibi abu to safiyyar dini din na ardabil shi ne mai ɗariƙar safawiya tun daga nan ake cewa da ‘yan ɗariƙar ‘yan ɗariƙar safawiya su baye ne ahalus sunnati ne ashariyawa ne shafi'awa ne a mazhaba sun yi tashe yana da ɗakawa da aliyu safawi wanda wannan aliyu safawi kawa da ɗinnan shi ya tashi daga shafi'iya zuwa mazhabar isna asharar ta sha biyu ɗinnan mazhabar shi'a ta sharifai goma sha biyu ɗinnan da girman azahar ta ce mazhaba ce mai zaman kanta kuma duk wanda ya yi ibada ita zai haɗu da Allah lami lafiya ba wani ce mai kyau ce ko mai kyau ba a nan muke ba tarihi muke muke faɗa azhar sun ce makaba ce mai abu shikenan tun da ya shiga almajiran kakan nan nasu ko almajiran baban nasu gaba ɗaya suka fi shi safawiyawa gaba ɗaya suka fi shi shikenan ma sai aka canja musu suna daga sufa nan daga aka ce shi a safawiya duk gaba kida to haka shi kuma almajiransa da mabiyansa da ɗan kan jika har aka zo jikansa babba shi ko wanda ya gina daular Iran din gabaki daya Ismailu Safawi shi kuma wanda shi ya gina daular Safawi a din wannan Iran din nan ga tun 15 1 hijira 15 ya kabata haka daular ta shekara wajen 200 da wajen 36 tana ci shi ya haɗe kan randin ya kafa mata wannan suna ya yaƙi garuruwan da suke kyauta sai da ya yaƙe kurasa na babba ta dawo azerbaijan georgia turkmenistan pakistan suriya bahrain kaukas afghanistan uzbekistan turkiya armenia iraq kuwait duka wa'in suka zama a ƙarƙashinsa duka baki ɗaya duk kuma a mazhabarsa da kaza har zuwa 1730 an haifi shehu da wannan lokaci safawi har zuwa wannan shekara sannan daular su kuma ta faɗi kuma waɗannan shugabanni da suka taho suka taho suka taho suka taho suka taho har zuwa kuma lokacin da aka juyin jihadi a cikin ta to dan haka zaka ji ana ta maganganun shehunai na sufanci a wannan waje zaka ji ana maganganun shehunai na ilimi a wannan waje a faɗi shira da malaman shira da a faɗi malaman asfuhana a faɗi malaman ina ne duk wannan lokacin duk suna cikin ira yanzu duk ga wakila a duk ba ana nufin wai cewa shi a bane ba kuma mun ce ba masu kyau bane ko kaza ba wannan ya aje mu ba amma ahlus sunnati ne kuma shafi'awa kuma ash'ariyawa kuma sufaye galibin da ɗariƙoƙin su galibin da ɗariƙoƙin su sai dai kuma Allah shine mai gada abin da ya so ƙasa kuma ta zama ga inda aka yi duk gaba kida duk ita ta mai da wa'annan kasashen wa'annan sakuya su suka mai da abu kuma su suka shigar da duk wannan abu da ake yin shi a da shi safawiya su suka shigar da shi safawi din nan shi shigar da zage-zagen nan da rubuta wa'annan abubuwa da kaza na kaza ka su suka shigar su suka shigar da shi to dan haka idan ka ji ana maganar wa'annan wurare ga wai ana magana ga wai gaji yana ka ka zo ai ta annabi sallallahu yana kin amma yana bin mazhaban mu yana bin alqiblan mu mu je yahudawa ba wai ana magana cewa dukkan su shi a bane duka baki daya amma dukkan mu muna son sharife jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to amma kaji ana magana yanzu babban shehi da hakimu turmusi din nan ya abu a hannunsa ya zama ya bi abu turabin nakshabi abu turabin nakshabi shi kuma ana ce ma shehun kurasana karama din nan kurasana karama din nan gaba ɗaya da sauran a ƙarƙashin sa shine shehun ta sannan kuma da Ahmadu bin Khidrawayhi ya ya tarar da Ahmadu bin Khidrawayhi al-Balkhi shi ma ana ce ma shehun kurasana asalin sa daga Balka ne hakimu turmuzi yayi almajirci a hannun wannan ya yi almajirci a hannun wannan sannan ya yi almajirci a wajen ya haya bin sala ishami asalinsa mutumin ba gaza ne amma ya koma sham ya zauna ya tarar da wannan shehi a ce ya yi almajirci a hannun waɗannan to ba wasa ba ne ba wasa ba ne kuma wannan yanzu duk wannan abu zahabi da ya faɗi wannan maganganu duk gaba ɗaya to yana da abubuwa wannan shine hakimu turmuzi da ya wannan littafi fatimul auliya ga shi wannan littafi san da kudusan ya zama dan kana da ya wannan littafi to wannan littafi ne ya jawo ban bala'i ba na wasa ba an ce ai ya tsora annabta ya tsora wa littakan annabta ai ya bibita shi ma ya ya kago wata ƙarya ya ce wa da yamma suna da katumu kamar yadda annaba suka da katumu da kaza da kuma littafin ilal shari'a dalilan shari'a dalilan da aka kafa kaza dalilan da aka kaza dalilan da suna cewa kai kabi ko ka san dalili ko ka san dalili ba to kuma kabi ko ka san dalili ko ka san waya ana kuma ka san dalili wanda shine babban abu yana daga aikin da malamai suka yi yana daga aikin da malamai suka yi Allah ya saka musu da alkhairi saboda kularsu da Qur'ani da kaza wanda shi ne ilimi mafi girma shi ne ilimi mafi daraja sababin nuzuli a ce sababin saukar wannan aya kaza ne sai dai kuma sun kafa ba a kula da sababi ana kula da game hukunci gamewa hukuncin ta amma sababin ne yana da alheri dan aslan zaka san ma ga abin ga dan kaza ta sauka to daga nan zaka iya gane hukunci kaza kaza yanzu da ba ruwanmu da sababinka sai mutum ya ɗau ayar kafin ya maka musulmi ya ɗau ayar ka za ya saboda bai san meye dalilin ta ba to kuma tun daga zamanin sabbin an soma irin wannan wani ya ga ya baka sai na Usman wata aya yake ta yaro a gaba na ta sauka kuma na san dan wanda ta sauka wallahi ba dalili bane radiyallahu ta'ala anhu to tun daga sannan aka fara haka to sababin nuzul yana daga cikin abu malamai suke cewa ina ma wannan kokari da shehunan hadisi ga Allah ya saka musu da alheri ina shi ma iya ba sababin nuzul amma yana da wuya saboda sababin nuzul ko na Qur'ani ba an karce da shi bare wannan hadisi wajen dubu dubu sittin wanda an yi sanadin wajen dubu ashirin da kaza da wajen masu sanadi miliyan mazajen sanadi da miliyan a ce abu kaza to amma dai ilimi ne mai girma to yanzu hakimu turmuzi ya wannan da kuma ilal shari'a din da dalilan shari'a da kaza to wayannan littafai guda biyu sun sa ya shiga uku shi da kansa ya kwasa ya je watsa teku ya watsa a ruwa ikon Allah Allah ya sa kifi ya haɗe gidiya ya mayar ya amayar da shi masu haske suka ce wasan Allah ya nuna wannan littafi bai so ya mata a ɗauka kawai wanda zai amfani da shi ya amfani wanda ba zai amfani da shi ba ya amfani da shi to wannan kenan sai rikici tsakanin shi wannan hakimu turmuzi da shi wannan babba turmuzi mai hadisi da shi wannan turmuzi dukansu manya ne dukansu sun tarayya wajen shehu ne dukansu me laifin wannan kawai ya yi wannan littafi kuma littafin hatta ɗan taimiya ya jinjina a littafin saboda yadda aka kawo abu daidai kuma ya zancen cewa ga magana da aka amma yanzu ya kawo hadisai ya kawo malami ne kwararre ba a ba shi da wajen suka abu ne shi ya rasu shi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari uku da sha takwas shi kuma Tirmidhi ne hadisi ya rasu hijira manzo Allah tana ɗari biyu da saba'in da tara da saba'in da tara amma dai su sun yi zamani to yana daga rikici waɗansu malaman suke cewa aslan ma ba wannan ba wannan hakimu turmuzi din ba a san shi ba ba a san me yinsa ba riyani kuma yanzu wannan littafi na ilal shari'a na turmuzi mai hadisi ne sai dai kuma ina za su kai katumul aujaye ne ba mu samu katumul aujaye ba kaza shi ibn hazar ya ce a'a ba wannan ne ba a sani ba shi turmuzi ne hadisi ne ba a sani ba waye shi ina yake da kaza kaza idan ka ga irin wannan maganganu na suna nan kaza kaza idan ka ga irin wannan maganganu na su Allah ya fahimtar da kai dan wani abu sai ga dai kafan mutum ɗaya ne sai ga mutum mutum ɗaya ne bare Muhaddin ibn Arabi Hatimi ya san sahih din nan duk ya karance su yana da fasalar su daga wada amma ya fi taba sunan Turmuzi shi ibn Arabi to wannan makiyar nan kusan duk sunan Turmuzi ya amfani da shi a cikin ta duk gaba ɗaya wannan yana dan nuna wani abu sannan turmuzi ne ya iya ya san ga littafin shehinsa Bukhari da kaza wanda ana cewa bayan littafin Allah sai Bukhari da kafin Bukhari ana cewa sai muwatta da kuma aka Bukhari ya aka ce sai Bukhari sannan ga littafin Muslim wanda ya ciccika waɗansu abubuwa da Bukhari bai cika saboda Bukhari da sharadin sa ba yana da zafi radiyallahu ta'ala ya abu Muslim ya ciccika waɗansu abubuwa to sannan kuma shi turmuzin na uku ko ku abu dawo da na uku ana kan abu amma da galibi an fasa turmuzi a ciki duk da wani jirgin arabi ya san ga wannan ga amma ya fi amfani da na turmuzi sannan shi ko imamu turmuzin duk da ga na shehun nan nan nasa ga abin da suka sa a ciki amma shi ya bi kirji ya ce duk wanda yake da sunanin turmuzi a cikin gidansa ya ce annabi yana cikin gidansa kuma yana magana ko ba ka isa ka zo da wani abu a cikin shari'a wanda ban sa a cikin littafin nan nawa ba wanda ta yi an kama da maganar da su baye ga kaza kaza ya ce duk wanda yanzu ka da sunan turmuzi a cikin ɗakin ka abun ka ji kunya da kaza dan annabi yana nan ya ji turmuzi kuma yana magana duk abin da kake so ka buɗa in dai ka san babun ko akan za ka samo shi kaga wannan magana a ce Bukhari bai faɗi wannan magana ba turmuzi kuma ya yi gaskiya ya faɗi wannan magana za ka ɗan ji duka baki da daban-daban ne sai dai kuma yadda aka rikicin yadda ake tarihin ko wajen rikicin kaza kaza sai ka ji kaman abu ɗaya ne to ya ishe mu cewa hakimu turmuzi ya yi wannan littafi ya faɗi katimul auliyai yana daga cikin ya faɗi sufofinsa da komai yana daga cikin ɗan wa'yansu abubuwa da ya faɗa yake cewa wani katib sha'anun ajibu katibul aula ne yana da lamari da ban mamaki wallahi fi wala da adama ajaib Allah yana da abun mamaki a cikin duk dan adam ma bare kuma katibul aula duk dan adam ma akwai abun mamaki a cikin sa dan me yace wala da ajaib domin me domin wa khalaqa kulli amrin azim Allah halice ne dan lamari babba idan ɗan adam mai hankali wala ma arafa al'aqilu anna Allah waliya khalqa adam bi yadihi idan ɗan adam mai hankali ya rubuta cewa Allah ya zubunci halitta Adamu da hannayensa na kudura yadda ya dace da Allah shi komai ce aka kasance komai adamu ma amma halitta adamu Allah ne ya jibinciyinta da hannayensa na kudurdi ma kalakatu biya daila da yimbin nasa da faɗa taban nasa da taban ya yi wari ya zama dandanguwa da tattaka taban da komai idan mutum ya duba wannan hadisi ya san ishara ce zuwa girman abin da Allah ya zuba cikin ɗan adam alima kai ta anna hazihi qurratu wannan daraja ce fiha umurin izamu akwai lamura masu girma a cikinta wannan ma arafa idan dan adam ya san annahu sammahu kalimatan Allah ya ce da dan idan mai hankali ya san Allah ya ce da dan adam dinnan kuma kalifansa mamayinsa dinnan alima na girmamawa jiya dun shehu ya yi mana bayanin akwai na girmamawa akwai na kalifataka wanda ya rasu kaza kaza to amma wannan na girma din shi ne kuma na Allah dan Allah bai rasu ba ko kaza to idan Allah ya san idan mai hankali ya san Allah ya ambaci dan adam kalifansa alima zai yi sani na yaqini anna hahuna ajaiba akwai ban mamaki a akwai ban mamaki domin me fa innal khalifata domin duk wanda aka ce ma khalifan wani za a ga lahu shubatun min mulkin mustakhalafi yana da wani dan bangare da dan yanki daga cikin mulkin wanda ya kalifanta za a dan yanka ma wani daraja ko dan wani abu ko dan wani girma ko dan wani abu daga cikin mulkin wanda ya mallaka ya isa wannan Allah ya raba shi da kansa ya ce ni ja'ilun fil ardi khalifa to bare daga haka haka maganganun sa suke fa da hujjoji da hadisai da kaza ya faɗi abu wannan shine magana hakimu turmuzi ya ishi masu maganar cikamakon walinta cewa tun daga karni na uku din nan wannan magana take ba wai in ba ita ba kuma Allah ya yi abun a ce ba a yarda da shi ba ba wai sai abu yana san ba amma dai ya isa dai ka zama kana da wata hujja ta ilimi a cikin waɗannan karnuka masu tsarki cikin waɗannan salafiya ba sannan kuma Allah ya zamu ga wani magana muhiddin bin al-arabi hatim Allahumma salli ala salatu